الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna shida ne ko bakwai bakwai ko bakwai ga watan jumadal ula hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina dubu daya da dari hudu da arba'in da da arba'in da uku wadda ta yi daidai da sha daya ga watan 12 shekara ta 2021 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka majalisin mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin muqaddimatul iziya littafi ne wallafar babban malami abul hassan ashadili rahimahullah inda muke bin sharhin wannan littafi wato a cikin littafin fatuhu rabbil bariya na babban malami profesa muhammad mansur sokoto hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 75 a cikin wannan littafi muna nan dai a cikin bayanin zakka da kuma ainihin wato sharuɗan zakka da kuma abin da ake cirewa idan zakka ta kai nisabi a darasinmu na ƙarshe mun tattauna ne game da zakkar ainihin wato raƙuma tun daga wato raƙumi biyar har kuma su kai zuwa 120 kowane adadi mun ji irin abin da ake karba na zakka a cikinsa to yau kai tsaye za mu shiga kuma bayani akan zakkar shanu قال المؤلف رحمه الله تعالى زكاة البقر قال يتي زكر شانو وأما البقر ففي كل ثلاثين منها تبيع واتو زكر شانو أتكن دك wato shanu talatin to za a bayar da tabi'i ɗan maraƙi jaza'un au jaza'atun wato ko namiji ko kuma mace shi kuma tabi'i dinnan ko jaza'un dinnan wa huwa ma aufa sanatai shine ainihin wato shine ainihin ma'aufa sanatayin abin da ya cika ainihin wato shekara biyu wafi arba'ina musinna sannan idan shanu suka kai arba'in to za kuma a bayar da wato musinna la tu'khadhu illa untha ba a karba sai mace kaga idan suna talatin an ce za a iya karbar ko dai tabi'i ko tabi'a ma'ana ko namiji ko mace amma idan shanu suka kai arba'in to musinna za a bayar ita kuma musinna din nan mace kawai ake so a bayar wahiyar muwafiyato talata sinin ita ce wadda ta cika shekara ainihin wato uku ita ce wadda ta cika shekara uku thumma fi sit- fi sittina tabi'an sannan idan shanun mutum suka kai guda sittin to shine sai a bada kuma tabi'i guda biyu ma'ana dan marakin can wanda ya cika shekara biyu to irinsa guda biyu za a bayar idan shanu suka kai sittin to da zarar shanun mutum sun kai sittin sun mafi kulle talatin da tabi'un wa fi kulle arba'in da musinna to kawai sai a ci gaba da lissafin duk guda talatin a ba da tabi'i ɗan shekara biyu duk guda arba'in a ba da musinna ita kuma 'yar shekara uku ila ishirin na mi'a haka za a yi ta wannan lissafin har sai shanu sun kai ɗari da ashirin abinda ake bayarwa na zakka bai canza ba fa yukhayyaru sa'i to idan suka kai ɗari da ashirin to anan an bawa wato mai karɓar zakka ɗin wanda hukuma ta wakilta ko gwamnati ta sa shi ya karɓo zakka shi ake kira sa'i to ana ba shi zaɓi idan shanu suka kai ɗari da ashirin fi akhdhi thalathi musinnatin aw arba'ati atbi'atin ko dai ya karɓi musinna guda uku ko kuma ya karɓi tabi'i guda hudu an gane ko idan suka kai 120 kaga imma dai yayi 40 40 kaga 40 40 ne guda nawa 40 uku kenan to kuma dama in suka kai 40 musinna ake bayarwa kaga ko dai karbi musinna guda uku ko kuma yayi lissafin 30 30 idan 30 30 ne kaga yana da 30 nawa a 120 30 hudu to kaga wannan kuma sai ba da tabi'i guda hudu tunda dama in sun kai 30 tabi'i in sun kai 40 musinna to wannan mai karɓar zaka yana da zaɓi ko dai ya karɓo yancan ko ya karɓo waɗannan an bayyanta ko? tabbata fi sunan an mu'ad bin jabalin na radiyallahu an hadithi ya tabbata cikin sunan daga mu'ad bin jabal Allah ya ƙara masa yadda قال يتي بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya aika ni ƙasar Yaman wa amara ni an akhudha min al-baqari ya kuma bani umarni cewa in na zai karɓar zakka to in karɓi zakka daga shanu fi kulli arba'ina musinna duk saniya arba'in in karɓi musinna guda ɗaya ita ce zakata wa min kulli talatin tabi'an au tabi'atin a duk guda arba'in kuma a talatin a duk sa ko saniya talatin in karɓi tabi'i namiji ko tabi'a wato mace wannan hadithi yana cikin sunan tirmidhi hadithi na 619 da kuma imam abu dawud hadithi na 1561 imamun nasa'i mujalladinsa na biyar shafi na 27 haka ibn maja hadithi na 1803 sannan wannan hadithin shek nasiruddin al-albani ya inganta shi والحديث ليس فيه تهديد لأقل النصاب wannan hadisin ba wai yana magana akan iyakance mafi karancin nisabi bane lakin zahaba jumhurul ulama sai dai mafi yawan malamai sun tafi ila annahu laysa fi ma duna 30 zakka sun tafi akan cewa babu zakka a cikin ƙasa da saniya 30 fa idza balagat 30 sai sun kai 30 in saniya ta kai 30 fa fiha tabi'un sai a bada zakat tabi'i guda ɗaya namiji au tabi'a ko kuma a bada tabi'a mace jaza'un in namiji ne au jaza'atun ko kuma in mace ce shine dai wanda ya cika shekara biyu daidai wa huwa ma lahu sana shine wanda yake da ainihin wato sana shekara guda a kaga shekara biyu ne ko kamar yadda muka karanta a can ko eh shekara biyu ثم على حسب الجدول التالي sannan lissafin zai kasance akan irin wannan wato a bisa tsarin jadawalin nan mai zuwa wato daga sa guda ɗaya har zuwa sa ashirin da tara laisa fiha zaka ba zaka a ciki daga sa talatin zuwa saniya talatin da tara tabi'un au tabi'a wa hiya malahu sana shine wanda yana da shekara wato daya ya shiga cikin ta biyu an fahimta ko to idan daga sa wato saniya ta kai ko sa ya kai guda 30 to daga nan 31 32 har zuwa 39 za a dinga ba da tabi'i namiji ko tabi'a mace na fata an gane sai yake cewa daga guda 40 kuma har su kai hamsin da tara to za a dinga ba da musinna ita kuma musinna wahiya malahu sanatan ita ce wadda take da shekara biyu ta shiga cikin ta uku sannan daga 60 har zuwa 69 za a ba da tabi'ani wato tabi'i guda biyu daga 70 har shanunka su kai 79 za a ba da tabi'i ɗaya musinna ɗaya in sun kai 70 ko daga 70 har zuwa 79 za a ba da tabi'i ɗaya musinna ɗaya idan ku suka kai 80 to daga nan har su kai 89 za a dinga ba da musinnatani musinna guda biyu to daga casa'in zuwa casa'in da tara za a ba da thalathatu atbi'atin tabi'i guda uku idan sun kai ɗari to daga ɗari har su kai ɗari da tara za a ba da tabi'ani wa musinna za a ba da tabi'i guda biyu da kuma musinna guda ɗaya wa haka za haka za a ci gaba da tafiya fi kulli talati da tabi'un au tabi'a duk guda talatin a ba da tabi'i ɗaya ko tabi'a mace wa fi kulli arba'ina musinna duk guda arba'in kuma a ba da musinna fa idza balagat wato a mi'a wa ishirin idan kwa shanu suka kai ɗari da ashirin fa hal ya kunu fi hal atibi'atu awul musinnat fa hal ya kunu shin za a ba da zakka a cikin shanu ɗari da ashirin shin zakkarsu za ta kasance a cikin tabi'ai za a bayar ko kuma musinnai za a bayar fa zahiru zancen da ya fi fitowa fili annahu fi hadhihi hala a irin wannan halin yukhayyaru ana ba da zaɓi bai na ikhiraji arba'ati atbi'a aw thalathi musinnatin ana ba da zaɓi in ma dai a karɓe tabi'i guda hudu ko kuma musinna guda uku wallahu a'lam ka koma ka duba ainihin wato majmu'ul fatawa na shekul islam mujalladi na 25 shafi na 37 to an gama maganar wato zakar shanu zakatul ganam sai kuma zakar ƙananan dabbobi tumaki da awaki wa ammal ganamu fa fi arba'ina min hashatun amma tinkiya da akuya wato awaki da tumaki duk guda arba'in za a bada guda ɗaya jaza'un kuma za a bada jaza'a jaza'un namiji aw jaza'atun mace min ba'ani daga tumaki aw ma'azi ko daga awaki wa huwa ma sana shi ko jaza'a ko jaza'un shine wanda ya cika shekara guda wa fi mi'atin wa ihda wa ishirin to wannan guda ɗayan za a yi ta bayarwa tun daga arba'in har sai sun kai ɗari da ashirin mutum yana ba da akuya ƙwaya ɗaya ko tunkiya ɗaya har sai ɗaya ta ƙaru sun zama ɗari da ashirin da ɗaya to in suka kai ɗari da ashirin da ɗaya shatani sai ya fara ba da akuya guda biyu ko tunkiya guda biyu wa fi mi'ataini to tun daga nan kuma za a nausa har sai sun kai 200 idan suka kai 200 to sai kuma a koma wato washatun wato mi'ataini washat idan suka kai 201 talatu shiyahin za a koma bayar da akuya guda uku ko tinkiya guda uku wa fi arba'i mi'atin wa arba'u, arba'u shiyahin idan suka kai 400 za a ba da arba'u shiyahin wato akuya guda hudu ko tunkiya guda hudu suna ƙara yawa zakat tana ƙara sauƙi sun mafi kulli mi'atin shatun sai kuma a koma lissafin duk guda ɗari akuya ɗaya duk guda ɗari tunkiya ɗaya duk guda ɗari akuya ɗaya ko tunkiya ɗaya ajma'ul ulama wa ala wujubi zakati bil ghanam malamai duk sun haɗu ijima'i sun yi ijima'i akan wajabcin zakka filganami a cikin ƙananan dabbobi tumaki da awaki alama ja a fi hadith anas bisa ga hadisin da ya zo na anas fi kitabi abi bakrin a cikin wasiƙar da sayyidina abubakar ya rubuta allazi taqaddama wadda ta gabata wa ajma'u kadhalika har yanzu dai malamai sun kuma haduwa ala annal ghanama akan cewa tumaki da awaki ko annal ghanama in aka ce al ghanam tashmalu ba'an wal ma'az to tumaki da awaki duk sun shiga cikin alganam da hakan aka ce alganam ya kunshi tumaki ya kunshi awaki fa yudammu ba'dahu ila ba'din da haka sai a hada su a hada sashi da sashi misali mutum yana da akuya guda 20 tinkiya guda 20 shikenan sun cika nisabi 40 kenan bi'tibarihima sinfaini li nau'in wahidin la'akari da cewa duk da cewa sinfi ɗaya sinfi biyu ne amma kuma nau'i ɗaya ne ga su sinfi biyu ne saboda sinfin akwai awaki daban sinfin awaki daban amma duk nau'i ɗaya ne da hakan an tashi ashirin wannan ashirin wannan shikenan arba'in kenan sun ba da nisabi ka koma ka duba almajmu mujalladi na biyar shafi na ɗari hudu da sha bakwai da majmu'ul fatawa mujalladi na ashirin da biyar shafi na ɗari shafi na talatin zuwa talatin da biyar wa bina'an ala hadith anas gina hukunci akan hadithin anas to ukhazu zakatu kenan ana karɓar zakka fil ganami a cikin tumaki da awaki ɗibƙan lil jadwal tali ya dace da wannan jadawalin mai zuwa adadul ghanam adadin su dabbobin miqdarul wajibi fiha gwargwadon abin da yake na wajibi na zakka a cikin su min tun daga akuya ko tunkiya guda ɗaya ila har su kai talatin da tara la zaka tafiya babu zaka daga arba'in kuma har su kai ɗari da ashirin shatun akuya ɗaya tak za a bayar kotun kiya ɗaya daga ɗari da ashirin da ɗaya har su kai ɗari biyu shata ni akuya guda biyu ce za a bayar kotun kiya biyu daga ɗari biyu da ɗaya har zuwa ɗari uku da casa'in da tara wannan duk za a ba da talatu shiyahin za a dinga ba da akuya guda uku daga 400 zuwa 499 za a ba da akuya guda hudu shi ma daga 500 zuwa 599 za a ba da hamsu shiyahin za a dinga ba da akuya guda biyar kaga kenan duk guda 100 akuya daya wa haka za haka za a ci gaba da lissafin ma za da an 300 abin da ya karu akan 300 to sai a koma lissafin fi kulli mi'atin shatun duk guda ɗari akuya ɗaya duk guda ɗari tinkiya ɗaya shatun an fahimta fi kulli mi'atin shatin shatun inda jumhurul ulama wannan shine ra'ayin jumhur na malamai tambihun jan hankali fi nahyi an kara'imil amwal jan hankali da shari'a ta yi game da tsawatarwa da hana zaɓe zaɓaɓɓun dukiyoyi a zakka kar a matsayin masu karɓar zakka matsayinsu na ma'aikatan gwamnati da aka talakawa da masu kuɗi suna tsoron gwamnati musamman kuma masu kiwon nan yawanci mutane ne na karkara mutum ya je ya musu jan ido ya yi musu son zuciya ya karɓi zakkar dabbobin da bai kamata a karɓi zakkarsu ba to shine nan aka ce akwai jan kunne game da zaɓe wato kyawawa zababbun dukiya ko zababbun garke na mutum a kwace su a karbe su a matsayin zaka la tu'khadhu kara'imul amwal ba a karba zababbun dukiyoyi a zaka na can kololuwa ba a karba kal akula kamar mai cin abinci kaga duk dabba da take cikin ta ya bude tana cin abinci akwai yiwuwar tana da kiwo za ta samu kiba za ta yi mai za ta yi kaza za ta yi kaza akula kenan wal fahl da kuma uban garke shine alfahal karo wanda yake shine mai garken da yana ji da shi shine karo shi in za a fita kiwo ko abu shi za a ganshi ya ja zuga shine a gaba alfahal shi ma ba a dauke shi wa zatin laban da ma'abociyar nono an fahimta mai karɓar zaka ya gaga wata mai hantsa sosai mai garken shi ma yana ji da ita tana yana daga cikin wadda yake tatsan nonanta a ce ita zai bayar a zaka ba a yin haka wala shiraruha haka ba a karɓar zakka a cikin lalatattun dabbobi wayanda sun riga ba su da wata mamora sun lalace ko sun rame ko sun tsufa ko sun yi kaza ba a karɓar zakka ba a so a cuci mai dukiya ba kuma a so a cuci talakawa na fata an gane kaga can an karɓe mai cin abinci an karɓe uban garke an karɓe mai nono to an cutar da shi mai dukiya idan kuma aka karɓi ka sahalati kamar ramammiya ƙanjalalliya to wanda in an karɓe ta wala ajuzi da tsohuwa guzuma kenan shine al'ajuz guzuma a wattais kai ko wattais da ɗan bunsuru shine attais ɗan akuya wala ajuz da guzuma wal'aura da mai ido ɗaya wayannan duk ba a karɓar zakarsu don an karɓe su kuma an haɗa talakan da aka ba jangwangwama wajen samun waye zai siya ba za a siye su da daraja ba ba ma kowa zai raba shi da su ba can kar a cuci mai dukiya nan kar a cuci talakawa kaga kenan ana son an tashi fitar da zaka a fitar daga dukiya tsaka-tsakiya an gane la ya juzu lissa'i baya halatta ga mai karɓar zaka an ya kuza kara'imal amwal ya karɓi zaɓaɓɓun dukiyoyi allati ya kurijo almuzakki irin dukiyar da mai fitar da zaka zai fitar bigairi ɗibin nafsi ba tare da daɗin rai ba shi kan mai dukiya kawai da ka kalla ka san an dai ya dai bayar ne amma ba a san ransa ba faqad qala sallallahu alaihi wasallam li mu'adh bin jabal radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mu'adh bin jabal lamma ba'athahu ila al-yaman lokacin da ya aika shi yaman yace fa alimhum ka sanar da mutanen yaman anna allah ta'ala taraba alaihim sadaqa allah ta'ala ya farlanta musu zakka min amwalihim daga dukiyoyinsu to ukhadhu min aghniyaihim za a dinga karɓar wannan zakar ta dukiyarsu daga mawadatansu wato raddu ila fuqara'ihim a mayar da ita zuwa ga talakawansu fa inhum ata'uka fa inhum ata'u lidhalika idan suka yi maka da'a suka yadda za su fitar da zakka fa iyyaka wa kara'im amwalihim annabi ya ce a hirdinka ka kiyaye zababbun dukiyoyinsu wattaqi da'watal mazlum ka kuma kiyaye addu'ar wanda aka zalunta fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijabun domin duk wanda aka zalunce shi in yayi addu'a addu'a sa ba ta da shamaki tsakaninta da Allah wannan hadisi ne wanda Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadisi na 1497 Imam Muslim hadisi na 19 wa ana Aisha radiyallahu anha qalat an karbo daga ummul mu'minin Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce murra ala Umar bin al-Khattab bi ghanamin min sadaqa an zo wucewa ta wajen ta gaban sayyidina Umar bin Al-Khattab da dabbobi na zakka an karbo zakkar dabbobi sai aka zo wucewa ta kusa da sayyidina Umar fara fiha shatan hafilan zata dar sai sayyidina Umar ya ga a cikin wa'annan dabbobin sai ya ga wata akuya ko tinkiya hafilan mai nono zati dar'in ma'abociyar hantsa faƙal sayyidina umar sai ce ma hadhihi shat wannan akuyar fa wannan tinkiyar fa qalu suka ce shatu min sadaka wannan akuya ce ko tinkiya ce daga cikin dabbobin sadaka zakka faqala umar sayyidina umar sai ce ma a ata hadhihi ahluha wa hum dayiuna masu wannan ba su bayar da ita ba suna so ba da san ransu suka bayar da ita ba ya ce ma'abota wannan tinkiyar ko akuyar nan ba da san ransu ba suka ba ku wannan a matsayin zakka la tabtinun nas kar ku fitini mutane mana yanzu kaga nan gaban mutum ya san ya ji an ce ga masu karɓar zakka duk sai ya ware irin waɗannan masu masu abun nan din sai ya ɓoye kar ku zama fitina ga mutane mana ku yi abin da mutane imaninsu zai karba kar ku yi abin da zai zamanto mutane za kuma su koma almundahana da rashin gaskiya kar ku fitini mutane la ta'khudhu khazaratil muslimina kada ku karbi zababbun dukiyoyin musulmi shine khazarat khiyarul mal ita ake kira khazarat nakibu an ta'am irin dabbobin da saboda koshi ma sun kauda kai ba ruwansu da abinci sun ci kafal ka zo ka duba sanda ya ƙoshi ya ma ana samun abinci yana turiya ya ƙoshi ka ce shi za a baka ai ka san ka karba kawai sai dan mai shi ba yanda zai da kai to sai sai na umar yayi wannan jan kunnan ga masu karɓar zakka cewa kada ai abin da zai zama zalunci da kuma fitina ga masu dukiya wannan hadithin akhrajahu malik imam malik ya fitar da shi hadithi na 602 wa anhu shafi'i daga gare shi kuma imamu shafi'i ya ruwaici hadithin a cikin musnadinsa hadithi na 654 wa sanaduhu sahihun wa kama la yajuzu lis-sa'i kaman yanda baya halatta ga mai karɓar zakka an ya taqalla'a ila kara'im amwalin nasi wato ya dinga hangen zababbun dukiyoyin mutane wajen karɓar zakka kazalika to haka kuma la ya zuzu lil mutasaddiqi baya halatta ga mai ba da zakka an yi utsiya shiraraha ya bayar da shiraraha wato a shararan cikinsu ma'ana wato wato wato wulakantattun ciki wayanda suke ba su da daraja ba su da kima an yi udiya shirarar mal kama muthilal kama mathalal musannifu kamar yadda dai mawallafin littafin ya bada misali qala ta'ala ubangiji ta'ala yace wala tayammamul khabitha kada ku nufaci mummuna minhu na daga dukiyar ku tunfiqu ne ya zamto shi kuke nema ku dinga bayarwa ku dinga ciyar da shi a matsayin shine na zakka suratul baqara aya ta 267 وجاء في حديث عبد الله بن معاويه ya zo cikin hadithin abdullahi bin mu'awiya annan nabi sallallahu alaihi wasallam qal annabi sallallahu alaihi wasallam ce thalathun man fa'ala hunna da'ama da'amul iman abu uku duk wanda yayi su ya dandani zakin imani yana da imani wa min ha daga cikin abubuwan guda uku wa ata zakata malihi mutumin da ya bada zakkar dukiyarsa dayyibatan biha nafsuhu da dadin rai bai ji cewa an takura masa ba bai ji ransa ya ɓaci ba bai ji an cuce shi ba bai ji don me yasa za a zo yana musulmi a duk bai yi wannan ba da daɗin rai an zo an fitar da haƙƙin Allah a cikin dukiyarsa yana jin daɗi rafidatun alaihi kulla amin sannan yana ainihin wato zuciyarsa tana taimaka masa a kowace shekara shine rafidatan ala alaihi kulla amin zuciyarsa tana taimaka masa a duk kowace shekara baya jin bacin rai baya jin kunci baya jin ba daɗi duk lokacin da ya cire haƙƙin Allah na zakka wala yu'dil harima kuma baya bayar da wato guzuma ita ce tsohuwa wadda da haƙoranta sun zube namanta ma an aka ci tauri ba wani amfani a ciki harima kenan wala darina haka kuma baya bayar da wadda take da illa ko aibu shine darina walal marida ba kuma ya ba da mara lafiya walal sharatu alla'ima ba ya ba da wadda ba ta da nono wasu kuma suka ce ashartatu alla'ima wato ashartatu la'ima suka ce shine ƙanana ƙanana ba a ba da su sigarul mal wa shiraru in ka koma can ƙasa ya sa asharatu sigarul mal ƙasƙantacciyar dukiya wa shiraruhu marar kima a cikin dukiya walla'ima albakhilatu bil laban ita kuma la'ima ita ce wadda take rowa da nono ba ta da nono ko ba ta ba da nono an fahimta to ma'ana baya bayar da wadda ta zamanto marar kima kuma wadda ba ta da nono walakin min wasaɗi amwalikum sai dai in za ku ba da zakka ku bayar daga tsaka-tsakiya daga cikin dukiyoyinku fa inna Allah lam yas'alukum khairahu domin Allah bai ce ku ba da wadda tafi daraja ba walam ya'murukum bi sharri haka kuma bai umarce ku da in kun tashi bayar ku ba da kaskantattu ba Allah bai ce sai ka duba zababbu ciki ka bayar ba Allah kuma bai umarce ku da cewa idan za ku bayar ku ba da ashararai cikin dabbobinku ba ka duba wanda dama neman kai kake da su ka gaji da su ba ka san su kasuwa ba za su yi kima ba mahauta sun zo ba su siye su ba a matsayin su yanka a inama da su saboda suna da illoli suna da aibu ko sun tsufa ko wani abu mai kama da haka faslon mala ya ce wani fasali fi zakatil har shi kuma wannan fasalin zai tattauna da mu ne akan zakar alhar amfanin gona wa huwa almuqtatu shine abinci almuttakhadhu irin abincin da mutane suka riƙa lila'ai shi don su rayu galiban a mafi yawan lokuta a mafi yawan lokuta mutane shi suke ci don su rayu fatajibu zakatu a ƙarƙashin haka zakka tana wajaba fil hinda a cikin alkama wa sha'ir da sha'ir wal da shinkafa wa nahawiha da makamantan haka wayannan duk akwai zaka a cikin su wa fil qatani haka a cikin nau'o'in wake kal adas kaman adas wal basila da basila wal ful da ful wal hims da hims wayannan duk nau'o'in wake ne duk nau'o'i ne daban-daban na wake duk akwai zaka kamar yadda ta gaya ma hinda sha'ir akwai sult akwai ainihin wato ga sunan su ma nau'o'i ne na alkama da yawa in kana zuwa inda suke noman alkama ko suke da ita kala kala za ga kowace ga ta nan daban daban to haka shi ma waken kala kala ne ko ko muna akwai farin wake akwai jan wake akwai waken waken soya akwai waken gizo ko ga sunan dai suna nan su ma nau'o'in wake da yawa eh an fahimta yawa to su ne zai cike cewa akwai al'adas akwai basila akwai ful akwai hims wafi tamri haka akwai zakka a cikin dabino nau'in dabino gaba daya na fata an gane akwai zakka a kansa shi ma dabino kala kala ne akwai dan ina ne akwai dan ina ne ko akwai dan shuwarin akwai dan agadas akwai gaude akwai gasunan zuma akwai wannan abin nan ajuwa ko in ka je saudiya ma duk za su ma kala in ka je wajen masu dabino ma duk za su gasunan kala kala zaitun haka kuma akwai zakka a cikin zaitun a zabib kai ko zabib akwai zakka a cikin zabibi wato inibi busasshen inibi kenan shine zabib zaitun akwai kuma zakka a cikin zaitun wala tajibu fil qasabi amma babu wajabcin zakka a cikin rake wala tajibu zakka bata wajaba fil qasbi a cikin rake walbukuli da mabunkura ƙasa ba zaka a cikinsu irin su dankali irin su doya irin su makani ko irin su rogo kaga duwa ina ana kiransa albukul mabunkura ƙasa to ba zaka a kansu wattin da ɓaure shi ma ba zaka a kansa walfawakihi da kayan marmari irin su aiba irin su lemo irin su gwanda irin su abarba irin su kankana ko kan rumman mala ya ce kamar rumman rumman babu zaka a kansa zakatul har zakar amfanin gona wahiyar zuru shine abin da ake shukawa wa thimar da 'ya'yan itace wajibatun fil jumla zakka wajiba ce fil jumla a cikin jumlar waɗannan abubuwan ko dai wanda ake shukawa kamar gero shinkafa abin nan kamar alkama da sauransu ko kuma 'ya'yan itace kamar ainihin wato wanda muka ambata irin su dabino da ainihin wato zabibi da zaitun da sauransu wa qad thabatat fardiyatuha wajabcin zakkar amfanin gona ya tabbata bil kitabi was sunnati a alqur'ani da sunna wal ijma da ijma'i wattafaqa ahlul ilmi ala wujubi ikhrajiha haka malamai ma'abota ilimi sun haɗu akan wajabcin fitar da zakkar amfani fil asnafil arba a waɗannan nau'o'in ko dangogin guda hudu allati akhadha min hannabi sallallahu alaihi wasallam sune wa'anda annabi ya karɓi zakka daga cikin su wahiya sune alqamh wash-sha'ir duk wa'annan nau'o'i ne na alkama wat-tamr da dabino waz-zabib da kuma zabibi lakin ikhtalafu sai dai malamai sun yi saɓani fi ma adaha a cikin ba da zakka a abin da ba waɗannan guda hudun ba wasu sun tsaya akan cewa ina ai zakka sai dai kawai alƙamhu wa sha'iru wa tamr wa zabib shinkafa fa suka ce babu dawa fa suka ce ba ambace ta ba gero fa suka ce annabi bai ambace shi ba mai wafa suka ce ita ma haka ƙaura fa suka ce babu masara duk wannan suka ce babu saboda wayannan guda hudun aka ambata kamar yadda zamu ji dai wa hadhihi mujmalu majmalu aqwalihim wa madhahibihim fil mas'ala wa hadhihi majmalu aqwalihim wannan shine dunkulallen maganganun malamai wa mazahibihim da kuma mazhabobinsu fil mas'alati game da mas'alar abin amfanin da ake fitarwa zakka mazhaba ta farko suka ce annahu yanda al'amarin yake la zakata sam ba zakka illa fil asnafil arba'a sai a waɗannan dangogin guda hudu wala shai'a suka ce ba komai na zakka fi ma adaha a cikin abin da ya wannance su an gane ko a cikin abin da ba su ba kenan ka koma cikin almuhalla mujalladi na biyar shafi na 209 wa ma ba'adaha da kuma abin da ya biyo bayan 209 din wa nailul awtar ka koma cikin nailul awtar mujalladi na 4 shafi na 170 wal amwal da kuma littafin al'amwal na abi ubaid shafi na 469 da kuma shafi na 1378 wa tamamul minna ka koma kuma cikin littafin tamamul minna na sheikh nasiruddin albani shafi na 372 zuwa 373 da kuma fiqhuz zaka mujalladi na ɗaya shafi na 377 za ga wannan maganar cewa akwai malaman da su abinda suka fahimta babu zakka sai a cikin alƙamhu wa sha'ir wa tamr wa zabib duk abin da ka noma in ba waɗannan guda hudun ba a wajensu su ba zakka kuma ba duka ji wa'inda suke ƙarƙashin wannan mazhabar wa hada wannan mazhabar mazhab ibn umar mazhaba ce ta abdullahi dan umar wal hasanul basri mazhaba ce ta hasanul basri wa thauri da imam thauri sufyan thauri wa sha'abi wa ibn sirin wa ibn mubarak wa abi ubaid wa gairuhum min salaf da wasu su daga cikin magabata wa huwa riwayatun kuma riwaya ce an ahmad da aka ruwaito daga imam ahmad wa huwa mazhabu ibn hazm kuma wannan mazhaba ce ta ibn hazm ghaira annahu lam yasihha indahu fi zabib sai dai shi zakka bata inganta wato lam tasiha indahu fi zabib zakka bata inganta ba a wajensa a zabibi ko kuma lam yasiha indahu fi zabibi hadithun shi a wajen ibn hazmin babu wani hadithi da ya inganta a wajensa game da zakkar zabibi falam ya bihi shi sa shi bai sa shi ba a ciki bai faɗi cewa da zabibi ba wa huwa mazhabin shaukani kuma wannan ita ce mazhabin shaukani thumma al-albani rahimallahu al-jami' sannan Sheikh Nasiruddin Albani shi ma wannan ita ce mazhabar su Allah ya ji kansu da rahama dukansu wannan shine mazhabar su suna ganin babu zakka sai in ka noma alqamhu nau'i ne na alkama wa sha'ir alkama tamr dabino zabib in ka cire ibnu hazmin shi ya ce hadisin zabib bai inganta ba a wajensa da haka kaga shi a wajen ibnu hazmin guda uku ne kawai su kuma a wajen duk wayannan malaman da kaji kawai abu hudun nan ne in ka noma zaka ba da zakka in ka noma wanda ba su wafa suka ce ba zakka na ba ta gane rawa abu ubaid abu ubaid ya ruwaito ainihin wato a shafi na 469 zuwa da kuma 1378 da sanadi sahihi daga ibn umar قال في صدقة الزروع والثمار واتو ما كان من نخل أو عنب أو حنطة أو شعير ونهوه في مسند الشافعي كما شي كما كدوب الشافعي ندري شدة همسند شدة بسند صحيح وانا مغانا تا انغانت زوا عبد الله دان عمر شي فهمت سكينن باب زكاة سي او دان دangogin guda hudu haka Hassan al-Basri rawahu anhu Abu Ubaid Abu Ubaid shi ma yayo ruwaya daga Hassan al-Basri ka duba shafi na 400 ainihin wato 69 da kuma shafi na 1379 zuwa shafi na 1380 haka ibnu zanjuya ko zanjawaihi amma zanjuya in ka koma shi ma ibnu zanjuya a wato shafi na 1030 da kuma 1899 da isnadi sahihi anhu shi ma daga Hassan al-Basri wannan magana ta inganta zuwa gare shi shi ma yana ganin babu zakka sai a waɗannan abubuwan guda hudu kaji mazhaba ta farko to mazhaba ta biyu su kuma suka ce anna zakata fi kulli ma yuqtatu wa yuddakharu suka ce wajibi ne a bada zakka a cikin dukkan abin da ake ci a matsayin abinci kuma ake iya ajiye shi yana iya karbar ajiya baya lalacewa ana iya ajiye shi zuwa wani lokaci to in dai ana ci abinci ne kuma yana karbar ajiya suka ce akwai zakka a cikinsa a koma cikin muwaɗa ta imam malik mujalladi na ɗaya shafi na 276 da kuma almuhazzab mujalladi na biyar shafi na 493 tare da almajmu da kuma fiqhu zakka mujalladi na ɗaya shafi na 378 wa huwa mazhabu malik wa shafi'i wannan kaji su kuma mazhabar imam malik kenan ita ce kuma mazhabar imam shafi'i duk abinda ana cin sa a matsayin abinci kuma an ajiye shi yana karbar ajiya ya dade bai lalace ba to suka ce akwai zakka a kansa wal muqtatu huwa ma yatta suka ce abinci huwa ma yattakhidhu an-nasu qutan shine abinda mutane suka rike shi a matsayin abinci ya ishuna bihi suke rayuwa da shi fi hal ikhtiyarin a halin zaɓinsu ba wai tilas bane yasa kawai an rasa abinci ake cin sa a'a da zaɓin mutane mutum zai je ya sa kuɗinsa ya siyo ya kawo a dafa ya ci ba wai tilas ba ce ta sa mutane suke ci a matsayin abinci to wannan abin suka ce shine abinci lafiyar barura ba abin da ake ce in larura sai an larura kaga kamar garin kwaki yanzu kaga ya babu zaka a cikin garin kwaki ko eh saboda duk wanda ka ganshi yana cin garin kwaki ai kaga na to a nan ko to rogo ne ko to a ina faɗar abin da ake ci ba bisa larura ba to a to a can nake karatun ban da abunka a ni da nan muke magana ko akwai mutanen can a nan ha to ba dai ba yanzu ba ma tare da su ko eh su kanin abinci ne a wajensu ai dama abincin wani guba wani ko amma dai a nan wajejenmu in ka ga mutum ya dirfafi cin garin kwaki to zaman duniya ta saya gigita an fahimta amma kaga a can mutum zai iya kaga mutum an sarrafa shi da rana an yi teba ko kila da daddare kuma an yi wani abu daban an fahimta eh amma ko su can mutum ya samu abinci mai kyau ba na jin zai dinga kula garin kwaki akai akai ko kalkam mala yace kamar alkama wa sha'ir da sha'ir wa zura da gero wal urz da shinkafa wa nahwiha da makamancin haka irin su dawa to su a wajen imam malik kaga duk wannan abu ne da mutane bisa zaɓin su suke zuwa su siya su sarrafa su ci to wannan shi a wajensa akwai zaka wala tajibu fil jawz wal lawz wal fustaq amma babu zakka a cikin waɗannan abubuwan gaskiya abin da na duba kamar bamu da su waɗannan abubuwan shi yasa na yi ta neman ya za mu fassara su da hausa aslan ma na tattambayi mutane bamu da su don shi wannan postak ɗin ma abinda na samu a nan ana samunsa ne a central asia da kuma middle east shi wannan aljaws ɗin walnut haka suka ce sunansa kuma mun duba muka ga gaskiya ya ɗan yi kama da irin abin nan wanda yake kamar ana ɗan shafa shi a buredi kamar bota wani wanda ake samunsa fiya to ya ɗan yi kama da shi amma gaskiya ba shi ba ne walnut haka na gani an sa in ka duba in ka shiga ka duba za a gani to gaskiya wannan sannan almau almond almond shi kuma shine ainihin wato allows shi ma za a gan shi kama ya ɗan yi kama da wancan amma shi kuma yanayinsa daban duk za a gan suna da ɗan ƙwallo ko 'ya'ya haka kamar gyaɗe-gyaɗe yauwa haka yake sannan fustak ɗin suka ce shine kamar a pistachio ne ko kuma wani abu kamar ga wanda suke iya karantawa haka dai na duba abin nan dinsa an fahimta to shi ma shi wannan duk kuma za ga abubuwa ne duk wayannan kalolin su suka ce yana da amfani a jikin dan adam suna da abubuwa da yawa suna maganin ainihin wato suna taimakawa narkewar abinci a jiki suna narke kitse da cholesterol suna maganin ba'aful jinsi wato erectile failure da muke karanta a cikin abin nan suna daidaita ainihin wato nauyin jiki suna abin nan suna abin nan weight suna suna rage wato nauyin jiki suna tsara daidaituwar sukari a cikin jini kada mutum ya kamu da wata larura daban an fahimta ko suna karfafa zuciya wato ingancin zuciya suna karfafa kwakwalwa suna suna maganin wato suna kara wa ido karfi wayannan abubuwa amma gaskiya duk ba mu da su gaskiya ni dai a iya sani na kamar ba mu da su ban sani ba ko a kudanci za a iya samun wayannan an gane shi sa gaskiya ban san su ba da Hausa an gane su ma ba su da shi kuma gaskiya an ce shi wannan wannan wannan pustak din wato wani abu ne da yana producing din wani seed a jikinsa to wannan seed din kuma gaskiya an ce ana cin sa a matsayin abinci to kaga mu duk ba abincin mu bane wannan an gane shi sa sai mala ya ce wala ta jubo zakka ba ta wajaba fil jauz wal lauz wal fustak wa nahwiha da makamantan ire-iren waɗannan abubuwan fahiya wa in kanat mimma yuddakharu wayannan din ko da yake suna daga cikin abin da suna karbar ajiya ma'ana ana iya ajiye su su dan dau lokaci ba su lalace ba amma dai babu zakka akan su falaisar min mayu kutatun nasu bihi baya daga cikin abin da mutane suke ci a matsayin abinci kila sai dai a ci dan marmari ko wani abu mai kama da haka wala fil fawakih haka babu zakka a cikin alfawakih kayan marmari li'annaha domin su kayan marmari wa iniqtatan nasu biha ko da yake mutane su ma suna cin su lakin la tuddakaru sai dai ba a ajiye su ko saboda haka tunda ba a ajiye su su ma dama sharaɗin da su imam malik suka kawo da ya zamto abinci ne da mutane suna cin sa bisa zaɓi ba bisa larura ba sannan ya zamto yana iya karɓar ajiya to wannan shine duk abin da ya cika waɗannan sharuɗan guda biyu to a wajen imam malik ko imam shafi in mutum ya noma shi sai ya bada zakarsa mafhum mazhabi na uku anna zakata fi kulli ma yaybasu wa yabqa wa yukalu su kuma mazhabi na uku suka ce a ai zakka wajibi ce a cikin duk abin da yake bushewa danye ne amma an aje shi zai bushe wa yabqa kuma ba zai lalace ba wa yukalu kuma za a iya auna shi a auna shi da kwano to wannan abin suka ce za a bada zakkarsa a koma cikin almuguni na ainihin ibn qudama mujalladi na biyu shafi na 690 da kuma sharhu muntahal iradat mujalladi na 1 shafi na 388 da kuma fiqhu zaka mujalladi na 1 shafi na 381 wa hadha ashharu riwayat an ahmad wannan ita ce riwaya da tafi shahara cikin ruwayoyi daga imam ahmad wa yadkhulu fihi al-hubub wa thimar almakila shi a wannan mazhabin duk wasu wata ƙwaya da 'ya'yan itace waɗanda ake iya auna su almuddakara ana iya ajiye su to sun shiga cikin wannan babu wal qatsani da wake alful wal hims wal adas wannan duk nau'o'in wake ne wat tamr da dabino wal zabib da zabib wal lauz wal fustak shi a wajen imam ahmad a mafi shaharar ruwayoyinsa wayancan da su imam malik suka ware wanda muka ce ba mu da su fustak lauz da kuma me jaus to waɗannan shi kuma imam ahmad ya ce tun da dai ana iya ajiye su duk da ba abincin mutane bane amma shi bai sa wannan sharaɗin ba ya ce shi ba duk akwai zaka a kansu wa gairi ha da wasunsu lijitima'i hadhihi al-asnaf fiha saboda wayancan dangogin guda hudu da aka ambata duk sun shiga cikin waɗannan shine lijitima'i hadhihi al-awsaf saboda haduwar hadhihi al-awsaf waɗannan sufofin fiha a ciki wayanne irin sufofi ana iya auna su a kwano ana iya ajiye su shi kuma sharaɗin da ya sa kenan ya zamto ana iya aunawa da kwano sannan suna iya karɓar ajiya shi kuma imam malik ya ce ya zamto da shi da imam shafi suka ce ya zamto ana iya cinsa a matsayin abinci sannan kuma ya zamto ana iya ajiye shi wala zakata a wajen wannan mazhabar ta uku suka ce ba zakka fi sa'iril fawakihi a cikin sauran alfawakihi kayan marmari kaljauz kamar shi aljauz din wa tuffa da apple tuffa wa nahwihi ma da makamantansu wala fil khudrawat wato khudrawat ko kuma a cikin kwarra ko kayan rafi ko ka ce kwarra ko ka ce kayan rafi kayan rafi ko kayan lambu kamar me kenan kamar irin su lettuce irin su me cabbage ko ire-iren waɗannan yawwa to su ne khudrawat an ji mazhaba ta uku ana ba da zakka cikin duk abin da yake bushewa ba zai lalace ba kuma ana iya auna shi wannan mazhaba ta hudu suka ce annan zakata fi kulli ma akhrajatil ardu mimma yazra'uhu al-adami ai wane mutum suka ce ai zakka wajibi ce a cikin duk abin da ƙasa take fitar da shi daga cikin irin abin da dan adam ne yake shuka ba abin da yake haka kawai Allah ne yake fito da shi natural fitowa ba a'a duk abin da dan adam ne yake shuka shi ya fito a ban kasa suka ce sai an bada zakarsa ko za ka ji daga karshe wannan mazhabin shi kansa professor shi ya goyi baya an gane ko wannan kaulin shi kuma in ka koma cikin muhalla za ka gan shi ta ibn hazim mujalladi na biyar shafi na 212 haka alhidaya mujalladi na biyu shafi na 502 haka aridatul ahwazi mujalladi na uku shafi na 135 za ka ga wannan magana wa huwa qawlu umar bin abdul aziz wannan shine ra'ayin khamisul khulafa umar bin abdul aziz wa huwa mazhabu abi hanifa wannan ita ce kuma mazhabar imamu abu hanifa wa dawudu zahiri da malam dawudu zahiri wa rajahu ibn al-arabi kuma wannan ita ce mazhabar da ibn al-arabi al-maliki ya rinjayar wa ikhtarahu al-qardawi kuma doktor yusuf al-qardawi na wannan zamanin namu shi ma wannan ra'ayin ya goyi baya ya zaba mai al-halal wal haram da muke karantawa ko wa qad ihtajjat kullu ta'ifatin kowane bangare cikin mazhabobin nan fa sun kafa hujja bi adillatin da dalilai istunidat ilaiha da aka jingina zuwa ga waɗannan dalilan to sai mu tashi kan dalilan yanzu dai mun ji mazhabobi ne guda hudu ko to yanzu mun tashi darasi na gaba sai kuma mu je ainihin wato dalilan kowace mazhaba a ƙarshe kuma mu ji wace mazhaba ce tafi ƙarfin dalili an gane ko alhamdulillah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya bamu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin